وللفاتح لما أهلك والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وما توفيقي إلا بالله اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل والله المستعان على ما تصفون بيانك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوم من الهمس wato biyar ga watan jumadal ula hijira dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da tara ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya karatunmu na hallul masa'il sharhi masailil ahdari ko akhdari bid dala'il wannan shine halka ta ashirin da biyu kuma muna cikin bayani ne akan shika-shikan imani guda shida inda muke daukan ɗaya bayan ɗaya muke yin sharhinsa da littafin Maulana Sharif Ibrahim Salih Al-Husaini radiyallahu anhu wato al-iktisad fi tasdih qawaid al-i'tiqad a wanda wannan littafi insha Allah muna sa ran wani lokaci zamu zo mu karatu a cikin sa mai taken ingantacciyar aqida insha Allah tabaraka ta'ala da haka akwai abubuwa da yawa da muka tsallake a cikin magana kan manzanni za mu tashi mu tafi dan mu dawo kan littafin gadan-gadan za mu tafi magana akan a imani da ranar lahira wanda shine gaba ta biyar a cikin gaɓoɓi guda shida daga cikin gaɓoɓi na imani imani da Allah imani da mala'iku imani da manzanni imani da littattafai to sai imani da ranar lahira sai imani da kaddara mai kyau da mara kyau ita ce gaba ta ƙarshe gaba ta shida kenan a me ake nufi da imani da ranar lahira mulana sharif Allah ya ƙara mishi yadda ya ce al'imanu bilobil akiri rukunin fi aƙidatil musulmi imani da ranar lahira rukuni ne a cikin aƙidar musulmi fal imanu shi imani la ya kamulu illa bi ba zai cika ba sai an yi imani da ranar lahira wa kaduwa da fi jami'il ayati hakika ya zo a cikin gaba ɗayan ayoyi shi imani da ranar lahira kenan ya zo mukutarana yana abun gwamawa bil imani billahi ta'ala ko kuma mukutarinan yana mai gwamuwa da imani da Allah madaukakin sarki Allah ta'ala Allah ta'ala yace kama bada'ana awwala khalqin nu'idu kamar yadda muka fara farkon halitta to haka za mu bai da shi wa'adan alaina alƙawari ne muka ɗauka zamu inna kunna fa'ilina hakika sai mun aikata haka yadda muka fara halitta haka za mu dawo da halitta alkawari ne muka ɗauka kuma sai mun aikata shi ku Allah tabaraka ta'ala abin da yace zai yi to zai yi babu wani abu da zai shiga gaban wato kudararsa gaban nufinsa tabaraka ta'ala duk abin da ya nufa ya yiwu ya gama da haka yace inna kunna fa'ilina wa qala ta'ala Allah ta'ala yace wallazi yabda'ul khalqa thumma yu'idu ubangi tabaraka wa ta'ala shine wanda ya kirkira halitta kuma shine wanda zai maido da halitta kamar yadda ya kirkire shi din wa huwa ahwanu alayhi yin hakan mai sauki ne ga Allah ba za a ce shi yafi sauki ba amma kaga in fasara arabiya za a yi hayyinu da ahwanu kaga hayyinu mai sauki a hawanu wanda ya fi sauƙi mafi sauƙi yanzu misali a mu ɗan adam akwai mai sauƙi akwai mafi sauƙi a gurinmu amma shi abun Allah tabaraka wa ta'ala komai ɗaya ne a gunsa da da haka da ƙirƙiranmu da ya yi da babu mu ya rasar da mu da dawo da mu bayan ya yi mu mun rasu duk ɗaya ne shi a gursa tabaraka wa ta'ala so da haka da ya halitti mutum ɗaya rai ƙwaya ɗaya da halittar rayuka gaba ɗaya shi duk ɗaya ne a gursa duk inna ma amruna li shay'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun kawai ɗaya ne da da da wato abin da nufin da aka halitti sammai bakwai da ƙasai bakwai shine dai nufin da aka halitti kiyashi duka duk ɗaya ne abun Allah duk kumfa ya kuni ce kawai da haka kaga nan ba za ka fassara ka ce huwa a hawan shi ne mafi sauki alaihi ga Allah ba a'a wa a hawan huna bi ma'ana hayyun shine mai sauki ga Allah a kamar yadda yace qala kazaliki qala rabbuki huwa alayya hayyun ko manana maryamu alaiha salam da aka ce mata za a yi annabi isa za a halicce shi za ta haife shi ta ce ya za ta haihu ba ta da ba ta da miji sai ce kala kazaliki kala rabbuki yadda kika ji din haka ubangijinki ya faɗa za a yi isa babu uba kuma ya ce a gaya miki huwa alayya hayyun shi yin hakan mai sauki ne gurin Allah tabaraka wa ta'ala to a hakan idan aka ce abu mai sauki ne a yana da kishiya me kishiyar mai wahala ko mara sauki shine kishiyar hayyun to shi agun Allah babu kwata kwata babu wani abu mai wahala shi mu yanzu muka ce abu mai sauki agun to akwai wani abun wanda yake mara sauki yawa misali aka ce daga gida ka taho makarantar nan akan abun hawa da ka taho a kafa yawa saboda haka mu mai sauki agun muka taho abun hawa mara sauki kuma mai wahala shine ka taho a kafa kaga yana da kishiya kenan to amma shi a haƙƙin Allah duk komai ɗaya ne a gunsa tabaraka wata'ala da haka nan kaga kenan a nan akwai gargaɗin cewar ashe ba da surar arabiya ake fassara Qur'ani ba surar arabiya dan ka san ta kawai ka ce ba ka ɗau Qur'ani zaka gane zaka fassara to in ba a sa'a ba sai ka yi tsalle ka fita daga musulunci ka waɗa wani guri daban yanzu kaga nan kamar ƙaramin al'amari ne ka ce wa huwa a hawanu alai kawai in ga iyara af'alu siga ce ta ta tabdil da haka da ka zo ka ce ai shi yafi sauki a gun Allah kaga kenan daya na biyu kuma bayan sun rasu ya dawo da su to kaga kenan Allah yana nuna kirkirar su yafi sauki kirkirar su yafi wahala dawo da su yafi sauki kaga kowa ba haka ake nufi ba duk ɗaya ne a gurin Allah kawai ya ce al'amarin mu mun nufe shi kawai zamu ce da shi kasance sai ya kasance wa qala ta'ala Allah ta'ala ya wa daraba lana masalan wa nisiya khalqa yana buga mana misalai amma kuma ya mance halittarsa yana buga misalan akan cewar ai ba za a dawo ba ai an mutu shikenan ba wani dawowa yana kakka misalai ta yaya za a ce mutum ya mutu zai dawo Allah ya ce amma ya manta kuma da halittar san da aka halitte shi babu shi aka kirkire shi yanzu shi dan adam yanzu kuma akwai shi dawo da shi ra'ayi an yi shi yarjijjige kawai dawo da shi ra'ayi mota ce ta lalace kaga gyara ta in a haƙƙin mu ne shi yafi sauki akan ka kirkiri sabuwa da haka yanzu rididdigewa ya za mu dawo da shi wancan kwa babu shi muka yi shi ya manta da haka aka yi yanzu yake yin musun cewa ba za a dada shi ba ƙala yake cewa wai mun yi kuyin izamu wa hiyar ne wai yake cewa wai waye zai raya kasusuwa bayan ta rididdige waye zai raya kulga ya musu ya rasu ya ba sallar yuhyi allari an sha'aha awwala marra wanda ya kirkire ta a farkon marra to shine zai raya ta wa huwa bi kulli khalqin alim shi ko masani ne da da halitta duk abin da ya halitta sai ya dawo da shi ko me eh ko me subhanahu wataala sai ya dawo da shi da gane kudurar Allah tabaraka wataala da wato abin da ya wuce hankali duk halitta Allah ya santa sai kaga wani abun ma wai shi wannan ma me yasa aka yi shi ko a mutanen ma ya kaga wani wai shi zuciyarka zai ta ga to wai me ma amfani da wannan gaba ɗaya yawwa wannan wai me ma amfani da amma duk abin da Allah ya akwai hikima tabaraka wa ta'ala akwai kuma abin da yake cikewa akwai wani wani wani tajalli da aka fitar ta cikin sa wanda shine zai fitar da wannan wannan aikin a mutane ma sai ka gani ko da irin kallon fina-finai kake da wani kallon abubuwa na talabijin da waye ana nuna nune sai ka ga wasu mutanen to wai ma wa'annan su ne ma ga su suwa musulmi ba ga su su suna wata irin rayuwa ta daban duniya ma bata san da su ba suna can wani lokon duniya a daji gashi nan rayuwar da suke amma a nan din akwai wani wani aiki na Allah da aka ajiye suke wato wani tajalli na Allah tabaraka wata'ala yake fita ta cikin su wanda tuni ya saka su a cikin kudurarsa cewa zai yi su kuma numfashinsu a riga ya ga abin da za a yi ga abin da za a yi duka tabaraka wata'ala to wa bi kulli khalqin alim sai ta Allah bi ja'ala kum min ash-shajar al-akdari nar wanda ya sanya muku huta daga koriyar bishiya fa idza antum min tuqina sai gashi daga cikin sa kuke kunno wuta awalaysa alladhi khalaqa samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mislahu yanzu ubangijin da ya halicci sammai ya halicci ƙasa yanzu shi ba mai iko ba ne ya sake halittar wasunsu bala mai iko ne tabaraka wa ta'ala huwal khallaqul alim ubangiji tabaraka wa ta'ala shine mai halitta kuma shine masani inna ma amruhu dayar dai umarnin ubangiji tabaraka wa ta'ala yadda yake idza arada shay'an in yana zai farar da wani abu an ya kula lahu kun zai ce da shi kasance faya kunu sai abin ya kasance kaga magana ta mutu dayar dai ubangiji tabaraka wa ta'ala da abin da ya kasance wasa kawai zai ce masa kun zama faya kunu sai ya zama wannan sai mushen kura yake ta cewa shi Ibrahim ya ba kansa mukamin mukamin Allah to ai ba shi yace ya ba kansa sai ya ba rabbu a dani mukamin kunkun ubangiji tabaraka wa ta'ala bani mukamin kunkun kafin shi Ibrahim shi Abdul Qadir Jilani ya faɗa haka wa amri bi amrin lahi in qultu kun yakun haka yi wada ko lamari na lamarin Allah ne in nace da abu yayi sai da amma fa bi amrin lahi yace da umarnin Allah shi ya shehu yace wa rabbu a adani ubangiji na ya bani maqama kunkun wannan maqamin maqami na ijaba kenan Allah ya manzo Allah sallallahu alaihi yace yana badawa wato akwai bawa da zai ce lawa a sama alallahi la'abarru yace da Allah wallahi Allah sai ai za a yi mukami ne na ijaba Allah yake bawa waliyansa daga sun ce abu yayu ba jira sai sai wala in sa'alani lawu diyannu wala in ista'azani law izannu mun gani ya bawa asibu bin barhaya ko asibu bin barhaya ba ta yi Allah zai zo da gadan ba ba ta zan roki Allah ya zo da shi ba a ta yi ni zan zo da shi ana aci ka ne ko kabla an yartar da ilai ka ɗarfuka ni zan kama shi kan ka kinta yi bai ce insha Allah ba bai ce ka saboda me yana da makamu yana da makamu kun fai kunu kawai ta zai abin ya yi kawai ba ɗarsawa kawai zai da ya ɗarsa sai sai sai akwai wani bidiyo na kilif na Maulan Mushu Ala Rabi Mai Radallahu Anhu Hausa ko da yake cewa ɗan ɗarsa ne da ma a samu mota ko yaransa ya dan darsa da ba a samu mota kawai ga mota an kawo haka yace sai wallahi dan kadan na darsa sai mutane a tsaya a ji tsoron Allah a kama Allah an kawo adiyan motar ya shigo sai yake wani aka ce yara wai za a kai makaranta aka ce ai ba mota yace kawai na dan dan kadan da ba a samu mota kawai ne aka kawo ta kyauta eh ba magana yi ba wani ya ce wa dama a samu mota ba addu'a yi ba kowa ɗarza kawai yace kawai ga ta an shigo da ita hannun duk gejiyar mota an kawo ta to haka ne bayan Allah suna nan mutum shi bai zama ba kakkace wai duk abin da wai kai baka samu wai kowa ba zai samu eh ta amma mutum yana ce yana kan ba ga ko Allah zai kawo yana to subhanallah ba wancan ne ya bayar ba ne mutum a ya ga shi kyai abu ne su shi mutum man jahila fannin adabu wanda bai san abu ba sai gaba da shi kuma su tushen abin da aka gina kungiyanci shine akan kin yarda da duk abin da bamu gane ba ko duk abin da ba mu zo gurin ba misalin su kamar dan primary da da prof professor ko yanzu dan yanzu professor da dan primary yaya tazarar kaga babu ne da akwai saboda haka dan aji ɗayan primary da kuma professor in ya zo shi dan primary dan aji ɗayan primary aka koya mai wata formula ya rike ta zai professor zai faɗi sabanin wannan formula ya ce ƙarya yake saboda me shi iya abin da ya sani kenan bai sa akwai wani abin da yake gaban gaban wannan ba to shine to da haka su matsalar su kenan ai ba wai mukami Allah ne yake bada sai na Umar yana cikin masu wannan yanzu kai ba dan kira ya zaka biya ka gano mutanen da suke Iran kana Madina kuma ba dan tasribin ba ya za kai magana daga Madina ta je Iran aljabal aljabal ya tsariya ba dan kuma in kai ka kaje kuma su koya za a yi su ji abu ne fa da yawa abinda da Allah ya yi wani kai ma zai iya maka sai dai idan abin abu ne da Allah ya togaci cewa ba zai yi kowa ba wannan shi kenan ba magana kamar annabta nun ka kitabun nubuwaci annabi Muhammad shine cikin wata annabi da ba wanda zai zo ya ci shi annabi ne wannan a yarda amma duk wani abu da Allah ya ba wani waliyi a baya to daidai yake da ya bawa wani waliyin a yanzu sai idan su masana Allah sun togace wannan mukami na ne Allah ne ya ba kowa zai ba wani ba to in sadiki din ne za a gani in wani ma ya fito ya ce an bashi zaka ga zai lalace ne ba zai ƙara ba kamar mukamin khatibul wilayati da ake cewa khatimul awliya mukami ne na sani tun daga shi zuwa ba wanda ka ji ya fito in ko mutum ya fito ya faɗa zo ka gwada shi da shi wuce da ku waye jallawa sai kaga shi ya tafi shi kuma ana nan tafiyarsa tana saboda wannan na gaske ne wannan kuma na da'awa ne na ƙarya ne to ma'anar iman bil yawmil akhir ma'anar iman da ranar lahira huwa al-iman bil ba'thi ba'da al-maut shine ba da gaskiya da tashin alkiyama bayan mutuwa wa annan nas lam yukhlaqu abadan kuma su mutane ba halicce su dan wasa ba wala yatrukuhum Allah ta'ala sudan haka kawai Allah ba zai basu haka kawai kara zuga ba bal bari dai la budda min ba'dihim ba'da mauti ba makawa sai an taso su bayan sun mutu wa muhasabatihim ba'da ihya'ihim ba makawa sai an musu hisabi bayan an raya su Allah ta'ala Allah ta'ala yace fasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un kuna da tan mun halicce ku dan wasa ko ba za ku dawo gurin mu ba haka kawai muka yi ku zo ku yi wasa kawai ba za ku dawo gurin mu ba a'a fa ta'ala Allahu al-maliku eh wato Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya daukaka gabarin ya halitta halitta dan wasa al-maliku sarki al-haqqu gaskiya La ilaha illa huwa babu an bauta da gaskiya sai shi rabbul arshi ubangijin al'arshi alkarimi mai girma ubangijin al'arshi ta yaya zai zama kuma ubangijin al'arshi kuma yana bukatuwa zuwa al'arshi ta yaya shi da ya halicce shi wannan duk kokarin da ibnu taymiya yayi na cewa dole a ce Allah yana kan al'arshi shine yasa yake nuna cewa ai halitta ma ba su da farko yadda Allah ma bai da farko su ba su da farko dan ya tabbatar da da'awarsa ta ta cewa al'arshi saboda me in ka ce halitta al'arshi akai to kafin al'arshin ina Allah yake to kawai tunda ba mu fita bari a ce al'arshin ma yana nan Allah tunda yake Allah yana nan kaga shi ma kadimi ne kaga an samu kadimai kenan da yawa sai ce ba ma hawadis ba da al'arin da fararru ma wace hujja ce ta ta ce wai su ma ba kalimai ba ne shi ne yawwa da komai duk akwai su shi ne challenge ɗin da shakshati mai ba su al-miskin ya ce hawadis la awwala la wannan aqida da ibn taymiya ya tabbatar da ita wanda wanda ya tabbatar da wannan kafiri ne ba musulmi bane ku zo ku tabbatar mana da musuluncin ibn taymiya shine aka rasa yadda za a yi shine shi rabi'u ya je can maiduguri din da ya je kuma maimakon ya kare ya cinkara abin wasu ta yi wai wasu ma karatun ibnu taymiya shi ma ba komai yake ganewa ba shekara goma yana karanta littafin ibnu taymiya kowanne ya faɗa ne wai akwai gurin da bai gane ba wai malamin da yi wannan maganar ya zo ya koya mana ya zo ya koya mana wai wannan